بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم نعم لي اتصال قال عمر أممت أصحابي ونحن الصفر في صبح متلما الم- نعم متلما لم أقتصل يقول في برد بتيمم حصل na'am na'am نعم ونعم.
اتصال Eh, ina ganin za mu ɗan koma baya don karatu na na baya ban ji shi ya yi min yana nake so نعم fa bai da hibi ra'ayi نعم man shara'a Na'am.
kana yi salli kawai zuwa arba'a din nan نعم wato dai a takaice abin da muke bayani a cikin wannan matsalar shine muna magana shar'ul hadisi an yura mutasila da shari'in Allah bidan karbuddila نعم aka a cikin nan mun yi magana abubuwa guda uku mun yi magana zancen sharɗin hadisi lalle ya zama mutasili ne sannan kuma haila yau ya zama adali ne ya rawaito shi مم.
kuma adalin ma ya zama na da lambi نعم cikakke ko Na'am.
wannan sun yi abubuwan guda uku da muka yi amma a cikin matsalar da ya tashi sai zai magana sai ya fara kawo misalai akan zancen adalci wanda shi adalcin nan yamma dai wanda yake rasa da hadisi muƙaidi ne da hadisi kan kansa ko kuma mutlaki ne da hadisi ko kuma mutlaki ne ba muƙaidi ne da hadisin kansa ba نعم sannan baya mun zo mun gama wannan نعم sai muka zo a muka koma zancen kuma a a shine itirabi a akan game da zancen alabi din din nan da ya magana نعم ka kamar abin da ya fara faɗa a ƙarshe shi ya fara ma- misali akan sa kenan na cewa udila din sannan sai ya dawo na biyu kuma shine zancen labdi نعم shi ma muka yi magana akan zancen labdi tun daga zancen a kaka sarki sahawi din nan wakala wakala shari'u نعم bada salata salata hu ya dai yarfa'u نعم tun daga nan muna magana ne akan zancen itirali game da labdi نعم kafin mu zo kuma mu yi magana akan zancen ittisali shine inda ka fara kama yau نعم to amma za mu dan koma gaba ɗaya mu yi magana akan kaliya guda ɗaya wata magana akan zancen itirali game da lagu نعم shine yake kamar zabihi da ra'ayi نعم kamar inda misali aka mutum ya zo yana ƙari da ra'ayinsa نعم a cikin hadisi نعم من شرع yayi shine zai bada misali yace wato man shara'a wanda ya shara'anta shine annabi sallallahu alaihi wasallam نعم kana yusalli كان يصلي qabla قبل zuhur ظهور أربعا yace ya kasance yana yin sallah tun kafin sallah azhar yana yin sallah raka'a hudu نعم بلا بلا سلام بلا سلام بينهم بينها baina baina ba tare da sallama a tsakaninsu ba للحنفي wannan hujja ce ga Abu Hanifa shine yazo ya kawo wannan hadisin cewa Manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah raka'a hudu a matsayin nafila ba tare da ya sallama a tsakaninsu ba wato a jere ke yi نعم wannan shine Abu Hanifa ya kawo نعم sannan kuma bayan ya ro shi wanda ya roto hadisin sai ya faɗa yake نعم kuma har ila yau Manzo فراويه sallallahu- عبيد eh manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace shi ubayd nan da ya rawaito wannan hadisin wato Na'am.
ma'ana sai ya faɗa yace kun bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi raka hudu nan ba sallama sai yace arba'u raka'atin qabla zuhri نعم la yusallu baina bainaha نعم bi salamin نعم tutau lahunna abwabu samai نعم wato manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallar raka'a hudu da bayan da ya gama sallar kuma har ila yau raka'a hudun ba tare da ya sallama tsakaninsu ba sai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace arba'u raka'atin raka'a hudu نعم kabla zuhur mutum ya yi su kafin azhar la yusallu bainaha bi salamin wanda ba a rabe ta da sallama ba نعم tutau lahunna abwabu samai نعم tana bude kofofin sama da kullum Na'am.
su waɗannan نعم an gane ko نعم ita su wannan raka'ar ana bude mata kofofi na eh, na sama نعم to waɗannan kaga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi aikin kuma sannan ya faɗa نعم to faɗan wannan abin nan da ya faɗa su abu hanifa sai suka ce wannan hujja ce ta cewa idan kai za ka yi nafila kafin sallah azhar za ka yi raka'a hudu kenan نعم ba tare da kayi sallama ba tun daga har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin fallata نعم
to kulna Kulna.
kulna sai muka ce mu kuma da ai kaga raka'a biyu muke mai sallama raka'a biyu mai sallama ko Na'am.
sai muka sai muka ce to ai farawihi ubay فراويه عبيدة ai wanda ya rawaito wannan hadisin ai ubaidatu ne يفي ubaidatu shine ya rawaito wannan hadisin shi kuma ubaidatu din nan ya fi bi ra'ayi يفي برأيه ai yana zuwa da ra'ayinsa wato cikin Na'am.
hadisi bayan ya zo ya faɗi wani abu sai kuma ya zo da ra'ayinsa نعم domin akwai yusuf bin halid as-samti ya faɗa نعم a cikin hukuncin a cikin sha'anin shi wannan abu bai da ɗan نعم ya faɗa ya ce ya kasance ya ruwaito نعم cewa wata rana idan ya- ya ruwaito hadisi gare shi su ne yake cewa shi ubangiji ya ruwaito hadisi gare shi ya gaya masa da ya zo ya gaya masa hadisin sai yake tambayarsa yake ce masa a kulluhu sami'ita نعم an ba'ala wato duk gaba ɗayansa ne ka ji ka ji shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an ba'adu ko kuma ba'alinsa ne ka ji shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam نعم fakala sai yace bal ba'adu bal ba'arinsa ne dai na ji shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam نعم na'am yace bal ba'dahu sami'tu wa ba'dahu aqisu alayhi ba'alan sa naji shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba'alan sa kuma ina kiyasi ne na'am fa qala sai yace bada shi yace bi arwi lana ma sami'ta ka ruwaito mana abin da ka ji kawai wa da ma kissa kamar duk abin da kai kiyasi na'am fa ana a'lamu bil kiyasi shi ya gaya masa yace masa ni ne mafi sani da kiyasi ka gane ko na'am to sai suka malaman mu malaman maliki a maza maliki sai muka ce to duk wanda wannan ko ya zama sha'anin sa ne yakan zo ya ƙara wani abu har ma da shi da kansa an tambaye shi yana faɗa ya ce ba Ali ne ya roto ga annabi ba Ali kuma kiyasi ne tun daga yayin da suke da wannan halin ina a kanci ina to tun da ku haka ne wanda sha'anin sa ya zama irin wannan ku ba za a kafa hujja da hadisin sa ba tunda ba a san wanne ne hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wanne ne kuma yake sa ya ƙara ba na'am ya faɗa ra'ayin nasa ba na'am to mu abin da muka faɗa kenan na'am muka ce ya fi bi ra'ayi na'am to su kuma da muka faɗa haka sai suka ce kalu sai suka ce قالوا ai bi haza هذا sarraha صرها wala nabi قول النبي to ai a cikin wannan hadisin ya bayyana kiri-kiri نعم da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam نعم domin a wajen ai ya faɗa ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan nan نعم kuma waye kulu annabi yana faɗa yana cewa arba'u raka'atin qabla zuhri la yusallu bayna haybi salamin tubtawu lahunna abwaabus samai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kuma yake faɗan haka to نعم an ga faɗan haka yau kuma ai ya ɗauke daga magana zancen cewa yin sawa yi tunda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam an kuma yadda sahabi ne ba dama yayi No.
yayi yayi- yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya نعم tunda ya faɗa wai ce wai kulu manzo yana cewa kuma نعم to kaga an san a wannan magana ko da dai yana zuwa da ra'ayinsa nan ba ra'ayinsa ba tunda ya faɗi wannan magana نعم to shi yasa sai a ajiye bangaren da ya zo da ra'ayinsa No.
ba za a yi maka amfani da shi ba نعم wannan ko tunda bai zo da ra'ayinsa ba ya faɗa har sarahatan ya bayyana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa نعم to sai mu ɗauka mu No.
amfani da shi نعم ka gane ko نعم shi ne suka ce to tunda ya bayyana sarraha kaulan nabi نعم ya bayyana faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka don haka ne kabar rafu kaura ala hakina قد وضعها نعم kada auda ko Kar wadaha.
don haka ne Na'am.
wada hane yace قد وضعها نعم.
yau auda hane ko نعم
eh نعم أوضعها eh to shi أوضعها eh shine wai rafu dauka hadisin kada auda ya zama Na'am.
ya bayyana ya bayyana kenan نعم inda ya bayyana kirki ya ce ga abin da ya Na'am.
faɗa ko نعم tunda haka ne kaga ya zama babu wani ah, babu wani mushkila kenan a cikin wannan abu Na'am.
kaga su ma suna da hujja kenan a ciki نعم yauwa mu abin da zalama muka soki hadisi muka ce ba za mu yi magana da shi ba Na'am.
saboda ga dalilin mu Na'am.
saboda shi ne ya rawaito shi kuma an san yana kari a cikin hadisin نعم amma su sun faɗi hujjar su da cewa iye ko da dai yana kari a cikin maganarsa amma a wannan dai ba kari bane domin ya bayyana cewa manzon sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗi wannan نعم haka shi suna da hujjar su kenan نعم yauwa نعم نعم كدي كدي اتصال قال عمر kamar misali inda aka zo kuma yanzu zai koma maka zancen rawar ittifali نعم inda aka yi magana zancen cewa kuma hadisin nan ba mutasili ba ne نعم kasan da mun faɗin cikin hadisin an yara mutasila نعم ko muka fara faɗa نعم to mun magana zancen bayan haka ya zama adali ne shi kuma labidi ne mun yi magana zancen duk magana itirali akan lab- adalci نعم mun yi magana akan zancen a a labidi yanzu mun gama shi ne karshe yanzu kuma za mu faɗa akan zancen muttasilin kuma نعم a ce hadisin nan yana da ittisali da نعم manzon sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ittisalin ya kasu kashi uku نعم za mu yi magana akai نعم akwai ana da farko ana kiransa akwai kadawul isnadi نعم sannan kuma har ila yau akwai kadawul irsali نعم wanda za mu yi magana sannan akwai kadawul waqti kuma نعم za mu zo mu magana su akai su ne guda uku نعم to zai faɗa a cikin itiralin na istisalin ba Na'am.
har ila yau za mu ji zancen kadol kadol isnadin ne za mu ci نعم cewa inda hadisi ya zo isnadin sai zama an yanke نعم munkadi ne shi نعم wato kamar a ce an cire wani نعم daga cikin hadisi نعم kamar dai na makaranta a can a alfiyatul usulun cewa a alfiyatul usulun cewa duk waɗannan abubuwan mun yi magana zancen hadisai Na'am.
akwai hadisi da zaka iya samun sa ana kiransa a mu'udili نعم ko نعم wanda muka ce an cire mai ruwaya kenan daga cikin hadisi ko al'akalla a samu mutum biyu an cire su kuma a jere suna ya kira mu'udili نعم akwai wanda kuma za ka same shi ya zama a a muƙaddi ne ko نعم akwai mu'allaki ma wanda gaba ɗaya za a cire masu ruwaya gaba ɗaya daga ciki tun daga farkon sa har zuwa ƙarshe نعم kawai sai dai a ce kala rasulullah kamar yadda za ka wani sa hadisan suna yin nan نعم a ce mai rasulullah alaihi wasallam kawai ya ce نعم faɗi waye ya rojo hadisin mutum zuwa kira hadisin mu'allakai نعم wanda akwai su a cikin buhari ma da dama نعم.
za ka yana fara da su a farkon babu نعم duk irin waɗannan dai mun yi magana su sannan akwai hadisi mun yi magana akwai hadisi mawqufi wanda ya zo ya tsaya ne a wajen sahabi kawai نعم idan gana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuma yake hadisi ne a makadugi shine wanda ya tsaya a wajen tabi'i kawai akwai hadisi marfu'i shine wanda ya dangana har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam نعم to duk dai mun yi magana akan waɗannan abubuwa shi yasa can wajen yake faɗa cewa marfu'an aw mawqufan ko na'am izi ya tasilu Na'am.
isnaduhul mawsul wal muttasilu na'am in dai a ce hadisi ne wannan marfu'i ne ko makufi ne kuma ya zama isnadin sa ya sabi to shi ake kira hadisi muttasil na'am to a kansa za mu yi magana cewa hadisin nan ya zama babu wani wanda aka yanke daga cikin wanda suka rawaito hadisin nan har zuwa an ga annabi ne har zuwa ga annabi na'am to shine za mu yi magana yanzu a nan wajen Na'am.
shi shine ce kasadol ittisali Na'am.
kamar yake wannan na ittisali ya zama cewa wanda ya rawaito hadisin na'am umaru sai aka samu wani babu shi a ciki na'am to shi ma wannan yana suka da Na'am.
hadisi cewa ba za a kafa hujja da shi ba na'am ina misali na'am qala amru ala amru ko eh na'am eh ala amru eh shine amru ya faɗa
na'am amma ya mutu ce sunan da amru ashabi bin- amru bin al-qali radiyallahu anhu na'am ya faɗa yace amma mutu ashabi na'am yace na yawan sahabbai na limanci na'am bi ta yammu ga yace shine mutu alikin sa a can gaba, Na'am.
baitin gaba na'am na yi masa na yi musu limanci da taimama na'am amma lokacin da na yi musu wani hana saburu halin kasancewa muna tafiya ne na'am fi Fi su bihin subuhin.
cikin sallar asubahi muhtaliman ina mai mafarki Lam na aka yi tafi.
mafarki lam aka tafi ban yi wanka ba Na'am.
amma da na zo kuma sai ne wa mutanen mu limanci da- da taimama na'am da haufi barkin Haufi saboda barkin.
tsoron sanyi ina jin tsoron idan na taɓa ruwan sanyi ne wanka da shi Na'am.
lalle ki ta same ni na'am saboda tsoron wannan sai nake mama kuma na zo ne wa mutanen mu limanci na'am ne wa sallar musu sallar asuba na'am hasal eh a sallar da ya tabbata na'am na'am ko akabirin nabi ko ko akabirin ko umiran nabi nabiyu ne sai aka bawa annabi labari sallallahu alaihi wasallama Na'am.
cewa ga abin da shi amru din nan na'am bin alƙali yayi na'am cewa yayi wa mutanen da limanci da sal- sallar asuba amma da taimama kuma bayan yayi mafarki na'am bai yi wanka ba na'am qala amru da aga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai shi kuma amr din yayi maza ya faɗa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi uzurin sa na'am a anta junubun sai tambaya yake a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace a anta ju- junubu na'am yanzu kana mai janaba na'am qala kuma kai wa mutane sallah haka annabi ya tambaye shi kenan na'am kuntu sai yace bi zu'urun na'am sai yace ai razani ne ya kasance gare ni wato ina cikin tsoro ne ina tsoro tsoron kuma min talafin na'am tsoron halaka ne idan majistu majistuma'a.
ma idan na shafi ruwa ina jin tsoron zan halaka na'am na'am kuma gashi na ji ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala la tuqtilu taqtulu anfusakum anfusakum inna allaha kana bikum rahima aya Na'am.
ka ba su faɗa ko na'am yace to dalilin da yasa kenan tunda ubangiji madaukakin sarki ma ya faɗa ya ce kada ku kashe kanku Na'am.
kiga ni kuma naga cewa gashi na riga jaraba ta kama ni kuma an neman kan nan ina jin tsoron halaka Na'am.
saboda haka sai ne musu sallah da tayyama na'am da aga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai ce sai fa da hika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi na'am wala na'am ne kulli shay'a na'am shine a gaba bai ce komai ba na'am to kaga wannan kisa da inda aka koro ta ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aga masa hayi murmushi nan bai ce komai ba ai ya zama kamar takariri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am.
ai abu ya tabbata ko Na'am.
to tunda haka ne fa za dalilin za dalilin mu a mazhabin malikin mu sai muka ce wannan hujjar mu ne idan misali mutum yanzu lokacin sanyi ne ya ga cewa an yi wanka zai iya zuwa ya cutu na'am saboda wannan dalilin duk dai wannan uzurin da muka faɗa wannan dalilin da yake za a taimaka mutum to ya iya yin taimaka yanzu zai je ya sallah da janaba tare da shi na'am mutum ya iya yin haka na'am mu hujja ne a gare mu na'am ala sai mu Ala ma sai mu- taimama da Haufi haufin ma bana.
saboda tsoron milla na saboda cuta Na.
don cuta ta samu mutum ya iya zuwa ya je ya taimaka na'am mu saboda wannan dalilin na'am tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan na'am au talafin ko kuma muka mutum ya ji tsoron halaka ina jin tsoron ma wata in ya taɓa wannan ma zai iya mutuwa saboda wannan Na.
ko kuma cuta take samun sa Na.
to ya iya zuwa ya yi ya zo ya taimama ya yi sallah na'am wa qala sahabu shafi'i a sahabbai shafi'ai suka ce kai wannan fa zalikun wannan Fazalikun hadisin munkadi, ko kafa arkari.
ko kafa hadisi ko kafa hujja da shi an faɗi wal akari na'am ai mai kaf mai mai yankakken ne na kababuwa ai wannan hadisin naku ai ba abin da ba su ai ba su hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am.
ba. wato hadisi ne munkadi na'am ko Na'am.
an ce hadisi ne munkadi kaga an yanke wani kenan ai daga ciki tunda haka ne ko hadisi ne munkadi ko ba za a yarda da shi ba eh an ce munkadi dai shine wanda aka rawa kamar yadda yazo a can islamin sa na masu hadisi shine cewa wanda aka yanke aka cire mutum ɗaya daga ciki na'am yawa to shine ake kira hadisi mun kadi na'am to wannan yace ai hadisi ne mun kadi wannan na'am ilawa an sun ce mun kadi nan idan ya zama cewa an cire wani kafin sahabi na'am shi ake kira mun kadi na'am an suka suka ce a mun kadi nan ma ya hada ma har kowanne ma har har ma ko sahabin ne ma aka cire ma hadisi mun kadi duk mun kadi ne na'am hakan haka da ya hada hadda mursali ma kenan Mm. na'am fabnu jubairin kamar jubairin ibnu jubairin na'am Abidur abidur Rahmani.
rahmani wannan magana an gama ta na'am ka gane ko na'am mun gama da wannan magana na'am ko na'am Ah, a afwan a yi ci gaban magana ne na'am to sun faɗa kai tunda ba su hujja ba akan wannan magana da suka faɗa ko na'am sun ce ba zalikum mun qadalla qari mu to ko ibnu jibrin ibnu jubairin abdur rahman shine abdur rahman ibnu jubairin yake zan ce na'am rawihi Rawihi.
wanda shine mai ruwaito wannan hadisin su dai su suke ƙara faɗan wannan magana Na'am.
dan su ƙara gaya mana ba sun ce wannan hadisin muqaddi ne ba Mm.
mutum da muqaddi ne abar su gaya mana hujja aka yi zama muqaddi ko na'am to shine suke ci gaba da Na'am.
shi imam shafi zai ce to abdurrahman ibn jubair din nan Na'am.
wanda shine mai ruwaya wannan hadisin na'am lan yasma bi hadith lam yasma bi hadha shay'in bai ji ba da wannan sha'i na'am bai ji wannan hadisi ba min amri min amrin daga amru na'am wanda Kunna.
amru din nan shine ya rawaito hadisin na'am an gane ko na'am amma kuma sai aka ce shi amru din nan wato yanda abin hadisin yake shine cewa a abdurrahman na'am bin a bin jubair din nan ya ji hadisin ne daga abi qais na'am shi kuma abu kaisin ya ji shi ne daga amur bin al'as na'am yadda abin harwaya hadisin ke ne na'am to amma shi ya tashi zai rawaito wannan hadisin na'am kawai abdurrahman bin awf din nan abdurrahman bin jubair nan sai ya ce ya karbo hadisin nan ne daga amur daga amur bin bin amur bin al'as na'am sannan kuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam Na'am.
abin da ya farko rawaito kenan Na'am.
kaga ya cire shehin sa kenan na'am guda ɗaya wanda shine abu kaisin din nan ya Na'am.
cire shi Na'am.
sai ya faɗi shehin shehin sa na'am ko Na'am.
shine amur bin al'as na'am to su dalilin abin da sa suka kalla kenan zuwa su wake da suna shafi'awa sai suka dubi wannan hadin sai suka ce ah to tunda shi ai a yanda labari yake shi Abdurrahman bin Jubair din nan bai ma ja- bai ma yi karatu a wajen Amr bin al-As ba to ya aka kuma yake ya rawaito wannan hadisin daga wajen don haka ne hadisi ya za hadisi mai kadi kenan na'am an gane ko Na'am.
sai mu gaya musu mu kuma za mu gaya musu gashi nan na'am wa qulna an gane ya bayanin ko Eh.
to kullum mu kuma sai mu gaya masa muka ce ai min min abi Qais.
ubays yara ne na'am min abi kaisin min abi qais eh sami'a na'am min abi kaisin na'am daga wajen abi kaisin ya ji shi kuma abi kaisin din ya ji an amri na'am ga amru na'am in ku haka ne bidiyo labsi in haka ne babu rikici a cikin wannan magana kenan na'am a shi hadisin su da suke gani sun ga ji abdurrahman ne bin jubairin ya ce ya rojo hadisin nan ga amru bin Ai- ga amru bin la'as na'am sannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi za su ce wannan hadisin ashe muqaddi ne kenan an yanke wani na'am to sai muka bayyana musu wanda aka yanke din Na'am.
sai muka ce musu ai gashi Na'am.
shi da aka ce bai ji karatu a wajensa ba ai ya faɗi shehin shehin sa ne na'am ya faɗi shehin sa na'am ya ci cire shehin sa Na'am.
wanda kuma wannan a cikin hadisi ai babu komai na'am in dai ba mutum yayi ne da nufin akwai abin da ake nufin irin wannan da ne tadlisi mm kamar shehin naka yana da wani aibi na'am sai ka cire shi sai ka faɗi shehin shehin ka dan kada in ka faɗi shehin ka kowa ya san cewa dama ba tsika bane shi yana dan wani aibi Hmm.
kaga za a ce wannan hadisin yayi rauni Na'am.
mutum sai ya boye da wannan ko Na'am.
kuma a shehin naka ma ya zama yaro ne shi shehin shehin naka sai ka cire shehin naka dan kada ka ji- a ji cewa a lokacin da ka rawaito hadisin nan ma shehin naka ma yana yaro ne mm sai aka cire shi sai ka faɗi shehin shi shehin shehin ka na'am duk wannan ana faɗan irin waɗannan abubuwan idan akwai dalili akwai dalilin da yake sawa saboda yana da wannan ba a karɓan hadisi saboda wannan dalili na'am amma wannan gashi mun bayyana cewa ai hadisin nan ya tsallake shi Abdurrahman bin Jubair ne ya tsallake shi yin zane ya faɗi shi yin shi mm don kuwa ne kaga an bidon lafzin na'am babu wani rikici kenan haka ne za a iya karban hadisin na'am kaga nan wajen mu ma mun yi kaya kenan na'am na'am hadithu la nikaha illa bi wali hadisin nan na zalika na'am babu auren illa bi wali Na'am.
sai da wali Na'am.
shi ma lana lana gare mu ne kaga hadisin dai da aka muka gamar gima da sai imamu shafi a can baya dai Amin.
kun magana zancen ce a abu hanifa kai Na'am.
ya yi magana zancen cewa a wancan hadisin muna magana zancen ba ta waturanci ko mm to rashin tawaturancin can ai a can wajen shi ya saki hadisin na'am muka zo muka gaya masa cewa a ai mu a wajen mu hadisi ba a buƙatar tawaturanci babar al'ahadi ne za mu iya magana tare da shi muka sha a wancan harin da ya kai mana to yanzu kuma ya mu shafi kuma ya kuma dawa yanzu kuma gashi nan zamu kuma dawa da magana Na'am.
a nan ta wani bangare kuma ba ta bangaren tawaturancin ba na'am Mm.
na'am wa na'am wa to shi ne abu hanafi- hanifa yake faɗa shi ne ya faɗa ya ce wannan hadisin da aka faɗa na zanika illa bi waliyin na'am hadisi ne lana ya tabbata gare mu na'am mu ne hujjar mu ce wannan na'am na'am la la nikaha illa bi waliyin Na'am.
ko sadakin wa shahidi adalin da muka faɗa na'am wa قال qala الهنفي
shi kuma ya faɗa a Abu Hanifa ya faɗa
ذو مرسل yace ai wannan hadisin hadisi ne mursali ya za ku kawo mana hadisin mursali kuma kuma mun muna hujja da shi ka kuma yau magana da aka magana da shi ashe yau ana magana zancen cewa kuma ba ana magana zancen eh, wancan kamar yadda muka faɗa zancen Maganar ittisali.
ittisali ake wa ana magana zancen ittisali ne kuma ake magana yanzu kuma yanzu za mu magana shi a kadu irsalin muke son mu magana a wannan magana dama mun ce guda uku ne ko kadu isnadin mun gama magana da shi shine hadisi ne zama mun kadi yau kuma ana magana kadu irsalin Irsalin.
a ce hadisi ne ya zama kadi ne amma mu- na mursali ne kuma Na'am.
irsali نعم to mu shi abin da ya faɗa ce wannan hadisin da kuka faɗa ai mursali ne نعم shi kuma hadisi mursali shine kamar misali a ce sahabi ya zo ya yi magana amma ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am ha to ya akai sahabi ai tabi'i kai afwan tabi'i zai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an san tabi'i bai zamani da annabi ba sahabi shine zamani kaga ya kamata a ce tsakaninsa da da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a ce akwai sahabi kenan to kuma yau tabi'i ne sai zai faɗa ya ce sahabi yake faɗa to sai a ce wannan hadisin mursali ne na'am an gane ko Na'am.
shi za ta yake faɗa cewa al-mursalul marfu'u bi tabi bi tabi au zi kibaran au saqad rawin qad hakau na'am ashharu hal awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'a al-a'immatu salasa wato a ciki yana faɗa abin da ke nufi cewa hadisi mursali shine wanda yake hadisi ya zama marfu'i ne amma bi tabi kasan din da aka ce hadisi marfu'i to shine wanda aka dangana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce yau gashi hadisi ne ya zama marfu'i an dangana shi ga annabi amma kuma bi tabi tabi ne zai faɗa maimakon da ya zo sai ya ce ma- maimakon ya faɗa ce sahabi ne ya faɗa kaza sai kawai ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan shine ai kira a a hadisi mursali Na'am.
ko kuma a ce waɗansu suka ce a ba haka ba suka ce idan aka zo yau a ga wannan sahabi ne babba ne wannan kuma ƙarami ne an gane ko to sai wani ya zo ya faɗa ya faɗa amma da ya kafa hujja sai ya kafa hujja da ƙaramin sahabi to wasu ma suna ganin cewa shi ma wannan hadisin ana kiransa mursali ne na'am
wani suka suka ce a idan ma a cikin ruwaya isnadi sai ka jefar da wani mutum ɗaya daga ciki da shi ma ana kiransa mursali na'am to ka san haka ne kaga akwai manganu da dama akan waɗannan daga ina eh ko daga ina Na'am.
to ka san haka ne za a yi lagin mursali akan mungadi ma kiran kamar da muka faɗa a baya an an dauki akan wannan to shi wani suka dauki cewa sai ya ce ashharu hal awwal Na'am.
na farkon ta mafi shahara dai shi na farkon ta na'am domin wannan ba haka ba zai rikice ka kasa gane wanne ne mungadi wanne ne mursali na'am yawwa Na'am.
sannan sai ya faɗi hukuncinsa kuma ya ce gaba ɗayan ayyumatin salasa ɗin nan Na'am.
duk sun yadda da shi banda imamu shafi duk gaba ɗayansu da maliku da abu hanifa da amar bin hanbali duk sun yadda da cewa a iya amfani da hadisin murda amma shi imamu shafi'i da ya zo daga baya ya ce a shi a wajensa sai an tsaya an kyakyace a duba a ga wanda ya rawaito hadisin mursali ɗin duk da cewa maliku ya faɗi wannan shi za mu ji ma a gaba ya faɗa na'am sai wan mun ga cewa wanda ya roto hadisin sika ne idan yanzu tabi'i ne wanda yake sika amintacce sai zai faɗa ce ƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to mun tabbatar cewa hadisin nan akwai wani sahabi wanda ya ya aji sai mai da wannan magana kawai amma idan ba sika bane to ba za a yarda magana ba na'am an gane waɗansu ko suka ce mutlaki ne kawai inda hadisi mursali ne kawai za a yi tunda duk tabi'ai sukan yi hadisi mursali maimakon suka suka faɗi sahabi kawai su faɗa su ce ƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai na'am saboda tunda suna yin haka kawai sai a rida su ni da manganu da dama wanda amma mun yi magana su can a can a albiyan Na'am.
mun yi magana Na'am.
shi ne yanzu ake akan wannan magana shi abu hanifa sai ce hadisin nan ai mursali ne na'am
fatala Bakala yarwihi abu abu burdata sai shi abu burdata yarwi sai ya zama ya rawaito shi ne ya rawaito wannan hadisi shi abu hanifa da yake faɗan wannan Na'am.
ya rawaito wannan hadisin kuma annabi na ga annabi Na'am.
wa san min ulama Lam minhu lam shi ko ji daga gare shi a ce shi abu hurairah din nan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam alamin Na'am.
ai bai bujira ba Na'am.
mun ji shi abu hurairah din nan tabi'i ne kuma yanzu gashi ya zo ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan Na'am. Qulna
wallahi mu sai mu gaya masa al-marasilu a sai muka ce ah, hadisai mursalai ladaina.
amma a wajen mu malikiya Na'am.
har ta kuma ko Na'am.
ai ana karbanta ko ba kai ce bane Na'am.
Mhm. ana karbanta mu a hadisi mursalai mu a wajen mu hujja ce Na'am.
sai a karbe ta Na'am. Lam yazal al-ittiba'u domin atba'u tabi'ai duk ba su gushe ba kullun yursilu Kullum bir- kowannen su yursilu yana kai kawo hadisi mursali amma ai su kace ay sikata.
amma fa ya zama lalle lalle a mutaci tabi'in idan dai amintacce ne ya ga hadisi mursali yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kawai sai mu ji da shi Na'am.
sai mu ji da wannan kawai Na'am.
an gane ko Na'am.
sannan bayan mun kama masa wannan hujjar cewa mu a wajen mu hadisi mursali ana karba sannan kuma sai muka kara- kawo masa wata hujja Na'am.
sai muka ce kuma wa asani duhu Asun duhu wannan hadisin kuma har ila yau idan ma ka koma baya Na.
ai an dangana shi Min Abi an abi Burdata.
burdata ne hadisin ka duba isnadin an karbo daga abi burdata ne shi kuma abi burdata an an abi abihi.
ya karba ga babansa burdata wanda burdata kuma sahabi ne Na'am.
sannan kuma anan ne Anin nabi.
an karbe shi ga annabi Sallallahu alaihi kaga haka ne a shikenan kawai shafe babansa kawai ya faɗa hadisin yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga akwai hujja biyu kenan mu a wajen mu na farko cewa ko mursalin ne ma idan dai amintacce ne ya faɗa ana karban sa Mm.
sannan kuma bayan haka kuma gashi ma a cikin ruwayan ma ashe hadisin ma salsala hadisin ma an karba ga babansa ne ba na'am ba zan haka ne ya zama ya zama hadisin marfu'i kenan na'am na'am ka waqafihi nahu hadisi to kuma yanzu mun gama da zancen kadawar risalin mun koma kadawar wakafin kuma za mu koma Na'am.
inda hadisi kuma ya zama da cewa hadisin nan mawkufi ne Na'am.
amma yadda muka faɗa aka ce hadisi wanda yake mawkufi shine wanda yake daga wajen sahabi kawai da Na'am.
shi ya kira a shi sa wani hadisi ya ce wa ma wa ma yulafu lin nabi Mhm.
marfu'u law min tabi'in aw sahibin waqafan na'am wato abinda aka raba shi zuwa ga annabi shi ya kira hadisi marfu'i kawai na'am amma laumin tabi ko da daga tabi'i ne ya dangana shi da wajen annabi sai a ce hadisi ne marfu'i kaga ya zama hadisi marfu'i idan kuma ya zama bai faɗi sahabi ba ya zama mai mursali kaga a cikin hadisi zai zama marfu'i kuma ya zama mursali kenan ila yau da ta wani bangaren na'am rashin dangana shi sai an cire wani sahabi tabi'i ne kawai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama marfu'i cire kuma sahabin ya zama mai ya zama hadisi mursali ta nan bangaren na'am an gane ko na'am to shi sa a nan wajen yace duk abin da aka dangana shi ga annabi kawai marfu'i laumin tabi ko da daga tabi ne na'am aw sahibin ko kuma sahabi ne Na.
ya faɗa wannan abin wa kafar ra'aw shi ya kira hadisi mawqufi na'am an gane ko kawai ya faɗa bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai sahabi ne sai ya faɗa yace ai hadisin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kawai wannan hadisin za a ce mawqufi ko kuma shi sahabin ne kawai ya faɗa na'am yace kaza ya faɗi wani abu wanda yake hukunci ne na wani abu Mm.
to sai mu ɗauki wannan hadisin a matsayin makushi ne kawai na'am tunda bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba domin ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ce kaza ai za a ga cewa wannan abin hadisin ya zama hadisi marfu ne yake na'am to shine na'am shi za ya je a can gaba yake cewa sawa'un al-mawsul wa maqdu Mm.
shi zai ne da mawsuli da maqdu'i shine hadisi munqadi duk daidai ne a cikin waɗannan hadisi na'am kowanne ne hadisi ne daga ciki za a yi ce masa mawsuli ko da mawsul ne ko da kuma mawqudi na'am munqadi ne da abuwa shi na'am za a kira na'am to shine yace ka wakafi Waqafihi.
kamar yadda hadisi ya zo kadu kadu wakafin kenan na'am kamar hadisin la tikafa لا تكافى babu itikafi illa bi sawmi إلا sai بصوم da azumi Na'am.
wannan mu hujjatul la حجة لنا ba yanda za a yi itikafi sai da azumi wannan hujja ne mu a wajen mu.
نعم shi za aka ce ma azumin dole ne ya zama itikafi dole ya zama yawmun wala lati dare da rana نعم domin ka samu azumi a ciki amma wasu suka ce a za ka iya yin azumin ka kamar da wasu madahawun suka ce za ka iya yin itikafin ka Na'am.
kawai na wuni guda ka je ka fito ko ba azumi نعم ko a wajen su نعم ko na awa ɗaya ma ne ce za ka iya zuwa ka yi itikafin ka yawwa Na'am.
amma mu galiban sai dai mu kiranta riyada kawai نعم ka je dai ka dan yi bautar ka kawai dai ta Allah kawai Mm.
amma dai ba zancen cewa kuma ka ce ka yi shiga yi wani dai ba azumi نعم to mu wannan hujjar mu domin Aisha ta rawaito wannan hadisin cewa la atikafu illa bi sawm نعم ba itikafi sai da azumi Na'am.
to mu wannan hujja ne gare mu نعم yunafu يضاف ai yuzafu lana ne da ake raba ta zuwa gare mu نعم
an gane ko وقفه. نعم bi waqafihi yaruddu ahlus sadi أهل الشافعي ma abota shafi'a su kuma suka faɗa suka ce suna raddin wannan hadisi Na'am.
saboda me saboda hadisi ne mawqufi نعم su a wajen su نعم jawabuna جوابنا anhum عنهم mu jawabin mu a wajen muka ce subutun rabi ثبوت الرافي shine tabbatar wanda zai dauka hadisin nan ya zama hadisi marfu'i domin an an ce Aisha ta rawaito wannan hadisin wa sai suka cewa a ai Aisha ta rawaito wannan hadisin saboda haka- haka ne mauqufi ne kenan نعم tunda ita ce ta faɗa ta ce la atikafu illa bi so- babu babu itikafi illa bi sunna sai da azumi to sai aka dauka cewa wannan kawai magana ta ce ita ce ta faɗa kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba an gane ko نعم to mu sai muka faɗa muka ce a to ai akwai wata ruwaya kuma wanda aka ce zuhuri shine ya ruwaito hadisin نعم ya ruwaito shi an urwata daga urwata shi kuma urwatan ya ruwaito an aisha daga aisha marfu'an kuma hadisin yana marfu'i نعم
idan haka ne in dai ta wani bangaren hadisin nan an ce marfu'i ne ta wani wajen kuma an ce marfu'i ne ai wannan wakafancin ai ba zai zama ya cuci wannan hadisin marfu'ancin baki nan inda ta wata ruwaya gashi mun faɗa mun ce zuhuri ya karɓa daga urwatu urwatu kuma ya rujo ga aisha hadisin kuma yana marfu'i نعم cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la tikafa illa bi sawmi tunda haka ne a kaga wancan magana ta ta kore kenan an samu subutun rabi kenan ta wani bangaren نعم zai iya yiwa wancan bangaren wakafin da aka samu ya zama fatawa ne ma kawai tambayar da aka yi ta ce yi la tikafa illa bi sawmi نعم to ka san haka ne amma ya bukata sai ta faɗi wani isra'i ta ce ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din ta san haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma da aka zo wajen faɗan hadisin ai gashi an faɗi sallallahu hadisin kuma to shi za a can bangaren tunda hadisi ne makufi a nan kuma bangaren hadisi ne marfu'i wancan wakabancin bai ci wannan ba domin ta iya wancan bangaren fatawa ne kawai نعم الحمد لله
Allah ya kafa mata.